الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهتري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر وبعد الحمد لله يوم 23 ga watan goma alif dubu biyu da sha biyar mun dawo don ci gaba da karatunmu na littafin zuhudu wanda insha Allah yau za mu tashi ba dai na manta ba ne kawai akan harfu zali ko yawwa wadda kuma za mu karanta baitukan daga bisani sai mu fassara su insha Allah yace bismillahir rahmanir rahim harfu zal yace wa dunyaka allati dunyaka allati gharratka minha ودنياك التي غرتك منها ودنياك التي غرتك منها فطلقها تريح من الفذاذ فطلقها تريح من الفذاذ فطلقها تري- تريح من الفذاذ فطلقها تريح من الفذاذ متاعبها تشجب قبل وقت متاعبها تشيب قبل وقت متاعبها تشجب قبل وقت متاعبها تشيب قبل وقت
زخارفها تصير إلى الجذاذ زخارفها تسير إلى الجزائر زخارفها تسي- تصير إلى الجذاذ زخارفها تسير إلى الجزائر
تزحزح عن متالفها بجهد تزحزح عن متالفها بجهد بجهد ولا تركا إليها في الفلاذ ولا تركا إليها في الفلاذ ودعها عنك ولا تطلب رضاها و- ودعها عنك لا تطلب رضاها فما أصغى إليها ذو النفاذ فما أصغى إليها ذو النفاذ لقد مزجت حلاوتها بالسم لقد مزجت حلاوتها بالسم وعزتها بذل قد تحاضي وعزتها بذل قد تحاذي وعزتها بذل قد تحاضي وعزتها بذل قد تحاذي الحمد لله yace harfu dal wannan harafi da zamu shiga harafi ne mai karewa da zalun in ka lura yace wa dunyaka allati gharratka minha fatalliqha turihu min al-fudadi yace wa- eh, wannan duniya duniyar ka din nan allati garratka minha wadda ta rude ka ka karkata zuwa gare ta an gane bayani wa duniyaka allati gharratka minha du kaga wannan duniyar taka wadda ka karkata zuwa gare ka zuwa gare ta to ta yaudare ka ma'ana duniyar kenan wanda ka karkata zuwa gare ta din nan to ta yaudare ka ko kuma za ta yaudare ka cikin biyu ne za a yi ta ko ta riga ma ta yaudare ka ko kuma za ta yi ta yaudare ka in dai duniya ce ka ce wai za ka karkata zuwa gare ta ya ce faɗa liɓa ka sake ta irin saki na aure fa ake nufi an gane bayani irin shika na aure faɗan liɓaha ka sake ta daga ya kama da wani lafazin hadisi ko wani ya zai samu sai na rasulullahi sallam ya ce ya rasulallah ya ce ya kai jakadan Allah inna imra'ati la taruddu yada lamisin ya ce tsallibha ya ce uhibbuha ya rasulullah ya ce amsikha ya rasulullahi inna imra'ati haqiqa matata la taruddu yada lamisin ya rasulullahi duwar da mika hannu ba ta ture hannu an gane bayanin nan kuwa ya rasulullahi matata duk wanda ya mika hannu ba ta ture hannu me ake nufi wai yana tsoron bulala tamanin ne yana tsoro ya ce matata tana zina duk wanda ya nemi ya zina da ita ba ta hana shi shine ainihin maganan da yake so ya ce to yana tsoron in ya furta wancan din to bulala tamanin za a mai don ba zai kawo shaidu ba an sani to shine sai ya saka ya magana yayi tauriya yace inna imra'ati la taruddu yada lamisi matata duk wanda ya miƙo hannu ba ta ture hannu sai annabi yace talliqha sake ta kamar nan yadda ya zuwa nan sake ta ala uhibbuha yace ya rasulullahi ma ina son matan nan fa ina son ta fa yace amsika rike ta lo rike ta me yasa aka yi haka annabi ya ce mai ya sake ta yace yana son ta annabi ya ce rike ta malamai suka ce to da dai kam yana zaune da fasika ce shi shi ba fasiki bane yana zaune da fasika tana zina har ma abun ya dame shi ya je ya kai kara a garin kai kara ma ya saka ya saboda kar a mai bulala ta bane don da in ya ce annabi tana tana zina matana tana zina to annabi zai ce kawo shedu gudu kuma ba wai shedu kawai ko sun gama ba da shaida na na hudu ya zai ce to ni dai kawai na gansu a lullube a cikin mayafi yana kanta suna motsi ni shi na gani in ya faɗi haka dai haka ka gani eh to sai an sai a yi wa wa'incan bulala tamanin tamanin su uku wannan kuma sallame shi shi bai ce zina ba ya gani ya ce kawai suna lullube namijin yana kanta kuma ya ga ƙafafuwansu suna motsi suna ta motsi daga wannan kawai shi ya gani don haka sai a musu bulala tamanin tamanin su uku sun yi shaidan zur to ina zai samu wannan shaidu hudu wadda za su ba da shaidan can da ake so din kuma yadda hadisi ya tabbatar kamar mai sunan abun ne masaki a kura sandu sai ya ba da shaida haka to ina zai yi haka dagali ya yi kama da nan faɗallik ha duniyan nan ka sake ta irin shika na aure da ake sake mata in ka sake ta turihu sai ka huta min alhuzazi daga kunyace-kunyace na cikin duniya din nan inda ya zama ba ruwanka da sha'anin duniya to ka huta da kunyace-kunyacen cikinta amma in kace duniya kake so malak to ka ka ka rinka kunyata kuwa a cikin ta an gane bayani in dai kana son ka rabu da kunyata to wallahi ka saki duniya kun manta da maganan Muhammadu bin Idrisa ash-Shafi'i radiyallahu anhu inna lillahi ibadan qutana طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا فيها ولما علموا أنها ليست بحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا yace shahararriyar magana sako da take cikin littafin su cewa inna lillahi ibadan lallai Allah yana da wasu irin bayi hukona masu tsananin hankali da basira ko tsallaku duniya sun saki duniya sun mata saki uku wa khaful fitana saboda suna jin tsoron fitinan da ke cikinta nazaru fiha sun yi dubi a cikin sha'anin duniya walamma alimu yayin da suka gano anna laysat lihayyin watana ita cewa duniya ba wurin zama ne na duk wani mai rai mai hankali ba ja'alu halujjatan sai suka maishe da wannan duniya ga baki daya a matsayin kogi suka maida ta kogi ba wanda zai shiga cikin kogi hankalin sai kwanta in ba ya ga ya fita ba musamman yana ta tsakiya tsakiya sai ran da ya ga ya fita tukun hankalin zai nishi ba za ka san da haka ba billahi ladi sai ka ranan da ka fara shiga kwale-kwale a cikin ruwa alƙur'an za ka gane din don kaga mutane a cikin kan za ka ɗauka abin mai sauƙi ne da sun saba ne kai shiga shigan fari ka gani a cikin tsakiyar ruwa za ka gane abin da nake faɗi nan in dai baka taɓa shiga ba za ka za ka ran da Allah ya sa ka shiga tana haka haka nan kana tsakiyar ruwa to za ka gane wannan bayani da nake yi Allah ya sa to masu wa ja'alu alujjatan sai suka mai da duniyar nan ta zama kaban kogi na ruwa wanda yake cikin kogi kaga ai bayi da natsuwa sai yaya wattakazu salihal a'mali fiha sufuna sai suka riki kyawawan ayyuka suka zama musu kwale-kwale a cikin ruwa sai su hau kawai ayyukansu na garin nan sai suka koma mai da hankali akan su su wanda ya mai da hankali ya samu aikin nagari bai wani tsoron duniya ko me zai duniya za ta mai a sai in ya rabu da ita ne ma tukunna zai yi aiki mai kyau ne ya sake ta din so don haka dai wannan shine wannan bai littafi yake faɗi wa duniya kallati gharrat minha wannan duniya taka wadda ta karkata zuwa gare ka gare ta wato ta yaudarar da kai fa dallika da ka sake ta turihu sai ka huta min alfuzari daga kunyace kunyace na duniya jin kunya na duniya nau'uka na jin kunya daban-daban mata'ibuha tushayyibu qabla waqtin zakharifuha tasiru ila aljazabi ko tasiru ne ai ko ila aljazabi ko ha ila almi إلى الجذاذ تو إلى الجذاذ إلى الجذاذ جذاذ كتي ناقة كيف جوكو جا نعم بامي قبالة ميفا كيف مي جزازي كو جزازي to mata'ibuha tushayyibu qabla waqtin zakharihuha tasiru ila aljizazi mata'ibuha wahalce wahalce na cikin duniya wahalce wahalce na cikin duniya tushayyibu yana sa mutum furfura qabla waqatin tun lokacin yin furfuran bai yi ba wahala walce walce cikin duniya na sanya mutum ya yi furfura tun lokacin yin furfuran bai yi ba kauna ana yin haka mala ko kai baka taba gani ba mutum ya haɗu da wannan tsoho yau yau ya yi yau kawai sai ka ga gaba ɗaya kansa ya yi fari saboda tsabar wato duniya kawai ta yi karo ta mai kullin tonton malam ka san wani mace kawai tana sa shi ya yi furfura wa billahi ladi matarsa in Allah haɗa ka da shu'umar mata ko kana da kuɗi ma gaba ɗaya sai ka ji duniyar ta ba ta takure ka ta matse ka ka rasa inda za ka yi sama ne haka ne gaban ne yamma ne kudu da kullum masifa da bala'i kawai sai ka ga kai ka tsufa lokaci da lokaci da na tuna ka tsufa kawai kuma da tafsirin da muka karanta bariya wancan mutumin da matarsa kwaya ɗaya ta addabe shi ta ficine shi ya rasa inda zai shiga kullum bala'in jiya bai kai na yau ba bala'in jibi ko bai kai na jiya ba na gobe kai bala'in jibi ya fi na gobe ko haka kawai kaga mota rana kawai sai ta mutu ha ana shi sakat rayuwar duniyar sa kawai sai ta mutu ta mutu sai ta alhamdulillah alhamdulillah na gode maka na gaishe shi yana ta kai shi ne alhamdulillah na gode wa Allah na gode maka na rabu da matsala yau masifa na rabu da masifa da matsala an rayuwar duniyar nan alhamdulillah na gode wanda ta mutu fa shine kyau yana kwanciya da daddare kawai sai ya mafarki ga mala'iku suna ta kewaye shi suna cewa ga asararre asararre suna ta nuna shi suna asararre ya ce musu waye waye asararre ha ina wani in ba kai ba suka ce ina wani in ba kai ba waye asararre ba kai ba ya ce to me dalili ya ce matarka da kake tare da ita kowane ranan Allah gari in ya waye wannan cutar da kai da take yin nan sai an kullum sai an yi sai an ba ma gafarar da zunubin da sai ya ishi rabin mutanen garin ku gafarar da ake ma kullum wannan cutar da kai da da take yi yau wannan alherin ka daina samun sa banda wawa kana cewa wai kana gode Allah wai alhamdulillah wai kai addalubin kenan wai kai yanzu ka huta wannan duk alherin garabatan wanda kowane rana gafaran da ake maka zai iya isan rabin garinku zunuben su a ɗauke musu sannan wai kana murna ai asararre ne kai ai da gari ya waye sai ya fara neman aure kawai da ya ce kuma ya ɗaura niyya wai da ba zai sake aure ba har ya mutu a riwayar an ce bai bai ba ko yaushe ka zo gidansa in ma mata uku in ma hudu sannan ya cika kawai mana in ma sai dai wata ta mutu kawai ka ganshi da uku amma hudu kawai yace in ma za su kashe shi ne su kashe shi inda wannan ne ake samu so a takaice haka nan kuma rashin kuɗi wannan yayi yawa sosai talauci ya yawa ka buga ka buga abubuwan suka ki sannan kuma jarrabawa suka rika shigowa a rayuwarka to yanzu za ka ga alƙuran za ka ɗauka in kaga kayan mutum gari ne aka ya ɗauki nika ne amma ina kawai furfura ke kawai ta wahala ta sai tunda wahala duniya shine nan yake bada labar ma ta'ibuha daga ta'abu ne an gane ta'abu wahala to wahalce-wahalcen duniya tushayyibu suna sanya mutum furfura ya tsufa kabala wakati tun lokacin furfuran bai yi ba kai kanka ka sani ai ko lokacin furfura kai kanka ka sani so da idan ka ga furfura a kanka lokacin bai yi ba to sai ka laluba me dalilin furfuran nan na ɗaya dai akwai wa'inda haka Allah ya halicce su da shi kai kanka in an je ma wahala ne ta sa shi ba za ka yarda ba don babu ta inda wahalan ta same shi ɗaya kenan akwai irin su haka Allah ya yi halicce su akwai kuma wadda kai kanka ka sani ba furfura ba ko auduga ce za a iya gani a kansa saboda irin danjan da yake kai na rayuwar duniya auduga ne in ka gani kansa ya canja ya koma auduga ba ka yi mamaki ba saboda kila kai ka san gidansa ka san irin danjan da yake fuskanta kullum balbalin bala'i yaran da yadda ka san ƴaƴan shirwowi masifa kullum gidansa matansa da junansu in su biyu ne ko uku dambe bala'i kullum rikici hawan iwa ba na jini kaɗai ba ya da bai bai to kaga dole wallahi to kaga fura a kansa lokaci bai yi ba babu abun mamaki a ciki zakari ha haka nan kuma fa adon cikin ta ba kawace-kawacen cikin duniya tafiru ilal jazari tana komawa wani lokacin zuwa ga yankewa don ka ka tara ta kayan wato kawace-kawacen duniya don ka samu ma to babu tabbas da duniyan nan ne da muke cikin ta kam ilal jazari tasiru ilal jazari sara na sadi menene kasancewa ko na sinifa tafiya to ga wani kuma yau tasiru irin na wancan aya na ƙur'ani wa ilaihi masir makoma ko zuwa gare shi makoma take to wannan tasiru wannan jin daɗin yana komawa zuwa ga yankewa wani lokacin yawanci haka za ka gani mutum na ka gani haka malak ka ga mutum da wata-wata abubuwa kiliya komi yana tafiya yadda yake so wata rana ka zo ka samu babu ya ƙare ina yake Allahu alamu ki kanta bai hanya abu ya faru da yawa haka yana faruwa a rayuwar duniya na na taɓa baku labari akwai wadda a nan garin ya rayu ya rasu sanda ya zama a duk gombe garin gombe babu wadda in ana magana masu arziki to ai dole yana ciki duk da har yayi manya-manyan motoci da gidaje tsatu adu amma a duniyar nan ya zo ya dawo gidan haya ma ya fi karfinsa ba kawai gidansa nashin abubuwa suka gagar a gidan haya wannan ya gagare shi sai a zo a kore shi bai biya kudin haya ba kudin haya ya gagara kaga don ka ka rubu da wannan duniya kaga wai abubuwa suna kai ma karo ka dauka wai kai na gaba na gaban goshi ne a halara ka yaudaru ka rubu da wannan wallahi idan jalala ta juye abun abun bai zai ma kyau ba shi yasa maganin in kaga kana samun walwala a rayuwar duniyar nan annabi annabi sallallahu ya ba mu wani address adireshi yake cewa ashukru qaidun ni'matil mawjuda ashukru qaidun ni'matil mawjuda wa shukru qaidun ni'matil mafquda ita godiya annabi yace tana dabbai ni'ima da aka riga aka samu in dai ka samu ni'ima Allah ya baka ni'ima to ka rika gode wa Allah komai ka dan dinta to ba za ta tafi bane qaidun qaidun ni'matal mawjuda yana dabbai bayan ni'ima tongai an tonguke ko da fulfulle tonguke gari kam to ni tonga mana kai da mari hindi to ni wi diya imani hen diya di di ko nan wala wala to gudu to shine annabi yace qaidun ni'matal mawjuda zai dabaibaye ni'ima da ta riga ta zo in kana godiya amma Allah ya sani ya baka ni'ima amma ka rika kuka to za- wallahi ka ka guji idan ya jure maka ta ta, ta ismul jalala nashi halara ta jalala to za ka gane shayi da ruwa ake ji haka annabi ya ce shi godiya ga Allah yana farauto neman ma da ba samu ba kuma ko a rayuwar duniyar nan haka yadda Allah yake haka haka mutane ma yawanci haka ne mutum ne ya baka kyautan wani abu haka sai ka zo kai ta godiya musamman ka taso ba ma aika kai kai ta godiya kai ta godiya ka sani fa ina tunani in dai mai hali ne to bara a dade ba zai sake baka wani kyauta amma sai mutu ya baka kyauta kuka haɗu gita kwalam yadda ka san aika sai ya ba- ya dawo ma da kayanka kuka haɗu ko kawo magana ma ba kai ba wani ake "Ha, wani ku kuma da shiga aiki haka a'a ba ko wannan kai kuka haɗu yadda ka san dai dama a wurin sa ka- ka bashi ajiya ne ai ko ajiya ka bashi ya kamata dai ka gode ajiyan da ya ma ko ko yaya ajiyan da ya ba dai kai na gode fa kun dan ɗawainiya na ajiya to ina tunani in Allah yadda kai kan ka samu iya rabonka kenan iya rabonka kenan da eh, eh, ba za ka ƙara samun wani ba duk kirkinsa kuma ka gane duk kirkinsa ina tunanin da wuya ka sake samun wani amma sai mutum ya baka wani abu ka zo kai da kai wane kai Allah ya saka da alkai na gode na gode kai Allah ya saka da alkai haka aka ce annabi yake ka ba shi abun da ba wani abu na can ba fa ka ga yana appreciating kamar yaya to a gobe a gurguje za ka samu kai wataƙila ma sai ka tafi sai ce ai, bayan kwana biyu kawai sake cewa kai irin yadda ya ji daɗi godiyar da kai nan ya wuce ma abin da ka ba shi sai sake ka- ka ɓallo wa kanka wani alherin da baka tsammani sai ce ni baya baka ɗan wannan abin da ka- bai kai komai ba ka zo kai ta godiya din sai ce ku tambaya min ni wane kam ku bincika min da Allah amma kar ku iya gane ku bincika min cikin yaran sannan ka wanda ya gama secondary school ne kila wani dan abun da bai kai ka ba ya baka ko yar riga ko wani abu ka zo kai ta godiya kan nuna yanda ka san an baka kujerar maka kawai sai ya ce da Allah akwai dan sa ne mai wanda ya gama secondary school ne to ta dan kama mai aikin yi ai. kawai sai a- bayan kwanaki kawai sai ya ga sai ga appointment kawai a ga wannan godiyar da kai ta jawo ni'ima wadda babu ita ma wataƙila inda baka yi wannan ba baka ba ko nuna mai ya mai ba ya ma ba to shi ke ka samu ya rabonka ɗanka kuma shi ma da ba zai samu ba shi kenan so saboda haka dai eh, zakari ha kawa ado ado na cikin rayuwar duniyar nan tasiru tana komawa daga ƙarshe in ba kai sa'a ba ilal jazali zuwa ga yankewa ta da yanke ba ta da tabbas amma in kana son magani yankewa yankewanta na baka daga manzon Allah godiya kai ta godiya wallahi tallahi zaka ga mutum ba Allah ya mai hobi ka ji yana kuka ka wannan shekara ni ban san me zan faɗa ba gaba ɗaya babu duk abun da ka taɓa babu ka gan shi da ka gan shi ka ga ni'ima amma sai kuka wai saboda me saboda kar a roge shi ko yana hikimominsa ne irin iya zaman garin nan idan ya nuna a fili za a zo a yi ta roƙonsa a yi ta abin nan amma sai ta cewa ai kaga wannan abun ma ba shi na karba ba shi na ce na yi wannan abun ba shi da ka sani alhali ƙarya yake akwai irin wayannan mutane to kana yi wa kanka ne a- a- Allah ka ai yana kallon ka halara kake yi wa rashin kunya to idan ka juya kanka za ka gane Allah almuntaqimu ne haka godiya yana dabai bayani ma da aka samu ta zahzah an matalifiha bi juhdin wala tarkan ilaiha fil malali ta zahzah an matalifiha kai nesa daga duk abin da yake jawo halaka a cikin duniyar nan ta zahzah an gane kalmar nan ko a cikin harfin nuni na diwani mun karanta wannan an gane harfin nuni na diwani hmm? kun tuna? ha? man zahzaha da zaina kun tuna? ala jange jange to jangi sai to jangi ni sai mudi taddi wa man zuhziha عن النيل وأدخل الجنة فقد فاز وأدخل الجنة فقد فاز Allah ce wanda duk aka nesanta shi da jahannama aka shigar da shi aljanna kai wannan ya rabauta zuhziha ko to nan ma irinsa ne ta zahzah an matalifiya ka nesanci abubuwa duk da za su sawauta wahalhalu a duniyan nan matalif ainihin kalmar nan daga almatlafatu ne almatlafatu in kuna tuna wani hadisi da manzo Allah sallallahu a Bukhari yake cewa sai Bukhari yake cewa kowane rana mun karanta wannan a tafsiri Allah yana saukar da mala'iku guda biyu yanzu lau kulla yawmin malakani yaqulu ahaduhuma allahumma aati munfiqan khalafa biyu mala'iku biyu nan da Allah suke saukarwa kowa saukar da su a duniya ɗayan su yana addu'a kullu yana cewa ya Allah duk mai mai ciyar da dukiyansa saboda Allah Allah ka bashi ma yau ka ninninka mai wa a'ti mumsikan talafa Allah duk mai rikewa ya hana ciyarwa Allah ka hada shi da halaka ka halaka dukiyarsa talafu talafu wa a'ti mumsikan talafa to daga wannan kalmar ne matalifu ha dan wani lokacin sai ka ga ka rude ka kasa sarfu in babu shi ba za ka iya juya kalma ka yi yadda duk yadda aka murde ta ka gano ka gano ta ba ainihin wannan kalmar ne wallahi shi yasa in ka zo neman ta koda a kamus ne misali ka zo zaka nemi wannan kalmar don baka in babu sarfu sai ka rude ka rasa ta ina zaka yi don ka zo ka ce matalifu ha matalifu ba za ka gan shi ba in ka ce zaka nemi matalifu a dictionary larabci ba za ka samu ba amma in akwai sarfu ka san daga ina ka samu asali sai ka nemi talafu ba ka ganta a gurguje ba talafa da annabi ya faɗa ko kuma ainihin kalmar almatlafat halaka shine almatlafat halaka an ka zo matalifu matalifu din matalafatu halaka matalifu kuma abubuwa da suke sabauta halaka a rayuwar duniya to duk abin da zai jawo ma halaka a lahira ko a duniya to ka nesance shi shine nan ta zahaza an matalifi ka nesance duk abin da zai jawo ma halaka zai sabauta maka halaka ai ka sani ai ba yan gaya ma ba in abu zai jawo ma halaka a duniya ko a lahira ai ba sai an tsaya ana gaya masu ba yanzu Allah mutumin da ya zo ya rufe idonsa da ranar Allah ba tsakiyar rana kawai sai rufe idonsa haka sai ya hau kwalta ko zai tsallake ya ne sanci abin da zai jawo ba halaka bai ne santa ba ko kuma wani abu ne ana sare bishiya reshe ya kusa ya ballo sai ka zo ka zauna wai kai wai kana da matse matsayin waya a ƙarƙashin mai tsara kaga ba ɗan kasa da irin ka akwai irin su da yawa abubuwan da kai kanka ka sani fa kana kana dab da halaka ta same ka ne amma kai a ba ni ba na tsoro ai ai ni namiji ne ai to lalle za a yi namiji kuwa wadda baya motsi wata rana eh kwarai da gaske to duk abin da zai wannan wai halakan duniya ne misali da shi ba halakan duniya to sai ka zo wurin da zai jawo halakan lahira kuma sai ka zo ka zauna a wurin kaga wannan kan ai an fi ganin sa shi yasa ne misali da shi a fili reshen bidiya dai kaga ai wanda zai zauna dai ana saran sa da ya san yanzu yanzu ne shi kan to na lahiran wani lokaci ana dan dade ma ne shi yasa mutane ba sa ko oho da shi za a dan dade ko wani zai ce ai haba shekara da shekara yana cewa duniya da ta tashi har yau shiru kakannin mu duk sun kare bata tashi ba ai sha Allah kuma Allah ya dare kan na gani ba za ka tashi akan mu ba sai yanda ka san ya yi shawari da Allah to wannan wai na yi mana misali da adana ne mafi mafi karanci to in ka san wannan abun zai sabauta ma halakan lahira to fa aula ko ba haka ba ya ji cancanta ka nisanci irinsa abinda zai sabauta halakan lahira kamar me yake nan wani ya ba mu misali kamar me misali wurin da ana zagin manzon Allah sai ka zo ka zauna kana yage baki a wurin kai ka ji ba kai ka ka ji ba ka ji ba annabi suka mayar kayan wasa to annabi suka mayar kayan wasa kana zaune a wurin kuma ba kai duka ba ba kai komai ba kawai shikenan ba annabi kawai aka mayar kayan wasa a in kana da power ka san ba abin da zai faru duk mutumin da ya tsageranci ga manzon Allah ka cika dama mar majina da abin nan da da da jini gobe ba zai kara ba an kai ka zo ka ce ai ka duba annabi ba suke me za a duba to ai ka dube shi da naushi kawai sai ya fadi in yayi in yayi annabi tsageranci ko iyayen annabi yanzu kana ji wancan katon da muka yi wa raddi ranar a iya abin da za mu iya yi kenan amma da ba don tsoron hukuma ba kana ji lokacin da yake nan yake cewa iyayen annabi wai kaza kaza din nan ya kake tsammani banda zuwa za a yi ai mai hadisin abin nan alkalai kauye shi ne kawai naushe shi kawai za ka yi shi kenan in dai ka san ba abin da zai biyo baya amma wannan shi kawai za mu iya yi wanda muka yi a zo a yi mai raddi a nuna jahilcinsa a fili wa al'umma ta zaza an matalifi ka nesanci ka ciru ka nesa kai nesa da duk abin da zai jawo halaka zai jawo ma halaka a wannan rayuwa da duniya da lahira bijudin da iya kokarinka kuma ka iya kokari na nisantar irin wa'annan wala tarkan ilaiha karka karkata zuwa ga duniya karka karkata zuwa ga duniya rukunu kun tuna ala inna rukuna ila gururin an tuna ko to la tarkan karka karkata kaga shi ma an dan juya kalman wani he ya dauka wani abu daban ne kuma wancan din ne dai daga karanta a bayan wala tarkani ilayya karka karkata zuwa ga gare ta fil faladi a cikin wato falad ana cewa portion kaman wani dan yanki ka samu kai ma wai kana da wani portion naka a duniya da kai share wuri da ka share wuri ka zauna kana ganin kaman ba za ka tafi ba kenan ko don falazu daga falzatu ne falzatu jam'insa aflazu an gane aflaz yana da wani jam'u jam'i jam'i amma akwai aflaz din jam'u tafsir ko to yana daukan kaman a ce piece piece ana ce piece of paper ko yanki na yar paper ko kuma a ce portion portion yan wani wani dan portion haka kace kai ma kana da dan portion dinka a duniya da haka dan share wuri ka zauna to wasu kuma suna fassara shi fil falali ko a cikin daji daji daji amma ainihin falzatu ina daukan portion kar ka ce kai ma kana da dan portion dinka a nan rayuwar duniyar da zaka zauna ka karkata a cikinta kar ka yarda da wannan wada'a wada'aha anka la taqulu biridaha fama asgha ilaiha dunna fali wada'aha anka ka bar duniyar nan daga barinka kai watsi da ita an gane wada'aha anka ka bar ta gabarinka ka bai ka bar duniyar nan gabarinka kai watsi da ita ma'ana kaga a sama ya ce uturuk ha ko uturuk ha ka batta an ka daga barinka la ta ƙulbu ridaha kar ka yarda ka ce za ka biɗi yardan duniya wai ka samu yarda a duniya duniya ta, ta yarda da kai komi ka ga yana tafiya kiliya amma lahira babu yarda to bala'i ne malam kar ka yarda da wannan ka batta ka barin ka kawai kar ka nemi kuma yardanta fa ma asra ilaiha zunna fali zunna fali ma abocin hankali diga bara ka taras bare taba fa ma asra ilaiha bara ka ga ya karkata zuwa gare ta ba kaga dai asghama kuma yadda ya dawo ko mala rakana rakana ko rakana da rukuru da kuma menene kuma mun karanta wani ma'ai da da mala ya karkata ko rakana ya karkata asgha karkata shi ma to zunna fali ma'abocin hankali mai zarcewa hankalin kuma kaga mun karanta makamancin sa a baya akhur razanati kun tuna walaysa akhur razanati man tajafa wala man kana yalahu bil milahi kaga shi ma dai akhur razanati dhunna fazi duka layin su dai ne ma abocin hankali duka ne ake nufi wai shine amfanin lugar kenan fa kaga wata rana kana larabci kawai sai a ji maka a huwa laysa bi akhur razanati a wannan ai bai da hankali yayi sai ce me wannan yake faɗi don ka zo ka ce mutane la aqala lahu ba wanda ba zai gane ba ba wanda ba zai gane ba kace la aqala lahu bai da hankali ba hankali tare da wannan amma in ka zo ka kurɗa mar zunna fazi din nan sai ce me wannan kuma wannan tunawa a Saudiya wallahi da muna magana da wani na rika irin abubuwan cikin shu'ara da sauransu wai balarabe na rika kwada mai kai ya bude baki yana kallo ran bai baya Allah abubuwan cikin irin su shu'ara da sauransu in yin ko wata wata katuwar kalma sai in zabga ma abu mai sauki ne kuma sai ya tambaye ni fassara billahi la zai cewa kaza lake a ali kaza so babu in kai musu amfani da wani katuwar vocabulary ba abun da zai gaban ma wanda kuka da kana ce zai wajen ne shi ne amfani karatu irin wayannan lugati aka zo kai ta karanta mu karanta wannan mu zo mu karanta sauran littattafai da na jera mana din nan su alburda su hamziya ko mu zo mu karanta irin badamasi shi ma karami ne ko a zo a yi daliya ko su wutiriya ishiriniya ko da ke za mu yi shiri ne akan kumitiriya da kuma irin ila irin su daliya duka sai mun yi shiriniya ne mun shashare fage da wa'annan insha Allah muka yi alburda muka yi su hamsiya din wataƙila mun yi hamsiya mu yi shi ko za mu yi tiriyan kila ko ishiriniyan tukunna kafin nan wataƙila sannan a rika a fara haurawa sama domin in ka ce za ka ɗau mai sunansa a shari'atu gashi dai kaga shuwara ya fi shi girma amma gaskiyar magana kamar ya ya ɗan fi shi wahala ma a shari'atu ba yana da mugun tauri taurin bala'i ne da shi a wata rana kawai a nan kawai sai ka ga mun sa shuara a ga yin da duwa shuara kan ba sai mun yi wurta kimi eh ba shuara kan nan zo nan ne zaka hadu da su malam imrul qaisi sunabiga da makamantan su zo ga ita karanta su abubuwan su ma yanzu kan duka wasa ne ai an zana ma larabci mai larabcin kan hanya abba wancan ka samu ka karanta ko da witriyar nan ka karanta littattafin da za ta shigar maka ba kaɗan ba ne wallahi da yawa za ta shigar maka wanda in ka zo littafin watsan ne ga shi baka taɓa ganin sa ba ma yi kaga kawai kana ganewa saboda wani littafi ya shigar ma da shi ko da jiyan na akwai littafin da na siyo wani kasida na ɗaya ne ni ban taɓa zaunawa na duba shi ba amma wallahi a zama ɗaya kaf ɗinsa daga farkonsa har ƙarshensa ba kalma ɗaya da ban gane ba na rantsa da Allah kalma kwaya ɗaya ne ko ba taɓa tsayawa in duba shi ba wai zan duba wannan abin wallahi ko kalma ɗaya ba wadda ban gane ba dukkansa gaba ɗaya ko a lokacin da na gama duba shi duba ɗaya kawai babu wanda baran koyarwa shi ba wallahi ko kuma ban taɓa tsaya na ce ma ban taba tsayawa in duba shi ba ma bellin tana in karanta shi a wurin wani su kaga ko littattafai da in ka karanta su za su shigo ma da ta yawa to a mai da hankali kada yi wasa da wannan guri lugan nan da kuke kallo da ita da na'awun nan a nan ka futa da wai wahalan wai in an bude littafi ba a wata littafi ga jiran kafan ka yana faduwa in ka in akwai na'awu ba ba ruwanka da me aka faɗa ko fassaranta a amma dai karantawa kan an gama ka karanta in dai an bude na lura da ai in an dan girki an ce ina ina muke a kaza kaza kowa ya kaji yana nan yana nan littafin Mola Sharif da gashi nan naka ne fa yana gaban ka ka karanta wai ina muka tsaya ne da ina ne ko mu yage a hultura to na hawo daren tura da daren yake dukkan kam a ce hultura ki rigi kam to inda ya wuto daga duk ko daga sama ya faru insha Allah za ka karanta littafin sai dai ka tsaya ka gyara na hauru nawon namu kuna ganin sa abin nan ne za mu fara falfalewa duka karatukan kawai daga insha Allah saboda dai advance ne ba mu kai ba shi yasa muke bi a hankali a hankali amma za mu zo lokacin da za a falfale wa ma za a yi zunna fadi zunna fadi duk wanda ya zama ma'abocin hankali wato hankalin kuma mai zarcewa basira mai zarcewa to kuma a zuka iliya ba ka ga yana karkata zuwa ga duniya ba ba ka ga yana karkata zuwa ga duniya ba duk bai hankali laqad muzijat halawatuha bi summin wa izzatuha bi dhullin kan tuhadi halawatuha ɗanɗano na daɗi na cikin duniya nan daga hulu daƙi daga na aka samu alewa halawa halawatuha alewarta wani alewar daɗi ɗanɗano mai daɗi ai wani sukan halawa ma suke cewa malam bahaushe ne ya mai da habalo din da karfi ya mai da shi abiti don kawai wai irin ya ɓadda sawun na ɗauka kalmansa ne halawa ne wani su kan ma ba sa wani koyewa halawa suke cewa mala akwai halawa ne eh akwai to gashi nan yau an fallasa maka su ka an fallasa masu a san malam ba aushe da ba da sunan alewa kawai dai kawai ya yi hikimominsa ne kawai ya canjawa habarar suna mai da shi ya miƙe habarar tun da a sunku yake sai ya miƙe shi ban ƙarshe ya mai da shi a tsaye ya da ali gane kamar haka yake ya tsannan ba gatar amurɗe na ko ba habarar bane haka haka tsakani da Allah haka ba hawalul bane to sai ba hauke yi da yaka ni ke shi sai dawo aliji kawai ya dawo ala alewa alawa to a takaice halawatuwa ɗanɗanonta mai daɗi na duniya inda duk kaga ɗanɗanonta mai daɗi to laƙar mutujan an cuɗanya shi yana cuɗanye ne bi summin da dafi yana tunane da me da tafi kar ka sake alawa abubuwa masu daɗi kai ta ya gancin yanka za kana saki kana tawayewa kana yage baki ayya ka bi a hankali duk inda ka ga abu duniya mai daɗi to yana yana tare da wani jafi jafin ma'ana ba mara kar ka ɗauka duk wani alewa da ka samu za ka mutu in kaci yana yana tare da dafi a dafin ma'ana ne a in kuma muka ce na ba na ma'anan bane ma ai yana nan it's obviously yana nan a fili mun sani yanzu da lokacin tsofaffinmu na baya can su hawan jinin nan su diabetes din nan su menene cututtuka din nan yawa ba a wannan kan ba wannan kuma mu ba ai a gaba a gaban mu aka aka aife shi aka yi sunansa aka yanke mai jibi na gaya ma abubuwa ne da liver ciwon hanta ciwon koda asma da duka ba a san su ba wayannan cututtukan duk da ba a san su ba bature ne dan iska ya kawo su kai in an kawo ma wani dan minti mai daɗi ka karka tsotso kana sakewa ka dika egel estuba an da wani ko ɗin gaɗi da da hankali da hankali da hankali shi irin su ne irin waɗannan abubuwan zamanin nan ne dai da ka sani da muke mu'amala da su da su ba san su ba a ga tsofo malam kaga wannan magi magi nan su reko reko su menene menene nan duk duka duka da kurli suka sani da da buja Allah ya ce ba da zama su da lafiya ko za ka gan shi daga nan har kashire da sawu zai je amma yanzu za ga mutum kato baki karfi ko rijo a zai iya zuwa ma daga nan zuwa bisi jama damuwa ji kawai ko na wai tunda tunda wane ne tsohon a gan shi ma da tukun tukun tukun zan gaishe na tafiya a da daga nan har illa masha Allah zai je ma da tawo amma yanzu ba kowa damuwa cututtuka sun barbaje ko ina da ko ina kaga mutum kwan lafiyayye kato mai karfi amma ya ce wallah olsa olsa olsa kuma ba da wasa bane ba da wasa bane kai wasa kana yana neman abinci ka hana shi kana da shi ya nema bai sawo yanzu ne kaga ya shiga hali kawai abubuwa ne masu daɗi za su kawo da su dan shafa mana gishiri a baki kawai sai ka yi ta lafiya kawai ka lashe bala'inka kaga mutum ya ajiye ɗakin wai abu wai alewa ko wani milkos ko wani abu yana ta tsotso yana ta sai murai an betsu duk wallahi cutukan nan da ba san su ba wani abin nan kafin zaguwa abin da ake yin wanki da shi kaya ya fita ka dawo wai ka san talaka kuwa ba zai iya sayan majin ainihin ba sai ya uku don mai kawai da uku ga li'o wadata ya kawai iyaka kawai wadaka wani kinga da nyamdu kawai e nyama yana can yana ta aikin sa shi kuwa ka gaya mini ciwon makalewa a wani wuri yayi ne daɗi ya zama yanzu kawai malam sai ka ji wannan ciwo kaza ciwo kaza tiyata ji dubi kawai malam da ba a san an hana wa da cin kaza cin kaza cin kaza cin kaza a mutu ya tara dukiya malam amma an hana shi cin nama a shi ka an cuce shi ko kuma a ce wai da ka kai ka haye shekara arba'in to ka rage cin red meat eh ka rage cin red meat sai dai white meat irin na kaza ko kifi shikenan a jan nama in ka wuce shekara arba'in a yanzu saboda tsabar abubuwan da suka kakkawo mana sai hanyo eh, blocking hanyoyin jininka jan nama ba sosai in ka wuce shekara arba'in sai ka rage cin jan nama in ka ƙi kuma za ka gane to ina ina ina morewa na laqad muzizat halawatu hafi summi wallahi irin wa'annan sabbin abubuwa masu daɗin nan da aka kawo mana ka ga mutum ya jiya sai wani ɗan abu mai daɗi yana lashewa yana limshe ido mai can bai san damuwa yake yake tura kansa ba ka ga yaran mu tun daga yaro yana ƙasa ammar da ammar illa da ya girma kawai ne ka ji a ya kai ba yana da ni ba ina wallahi cutuka zan da da shi cuta kaza ina da ulcer ina da asma ina da kaza ina da kaza kaga yaro yana rike da abu yana ta tsotso da duk ba san wannan ba kaga saurayi a yanzu damuwa kawai da karfi ake da shi malam kaga in an fita kokuwa kawai ake yi ana taddam da yanzu ba ake da lafiya duk yau ji kawai kyan ne ko yaya tun yaro yana karami da garin Allah ya waye za a bashi yau shi da loli ha yau shi da kaza ya ta tsotso tun yana karami an karya barlaka in ya girma kawai dukkan shi damuwa in ya gudu kaɗan sai haci dafa yaro ƙarni tun tsallake ma ƙarfi kamar abin nan da jinjirin jaki duka yanzu ya tafi wannan abubuwan ne kuma alƙur'an duka na nasara da ya kawo mana kuma suna da daɗi ba za ka yarda ka rabu da su ba ni ba ina saya ina tsotso eh mana dan ji test mana bakin ka ina bin nan to amma kuma damuwa ne shuga wannan mustum wai in an sa hada mar shayi an ce ya wai wai sai ana jin nauyi sai a baka cokali wai zuba iya zuba wanka kaga mutum yana enokka e fukita enokka e fukita wai daɗi dai a baki da shi dai to duk abin da daɗin sa yayi yawa kuwa mu zai zaddi sunne sai ma illa kuwa ya wata rana in naje gidan dakta namu kaduna in ya ga ina ta sa shuga ina sa ke tiya fa a faɗi a hankali fa to an riga an zaba ka sai a hankali ka dai Allah ya huka wani sai gaba ɗaya ka zo baka amfani mutane yadda ake so ba duk damuwoyi su cika ka to wa izzatuha bi dhullin qad tuhadi daukakanta kuma ita duniya ɗaukakanta ka ji komi kiliya in ka faɗa ana yi ko in ka ce a yi gabar duka a yi gabar ka ce a yi yamma kuma a yi yamma ana cikin yin yamma in ka ce a kudu za a yi kaga an karkata an yi kudu ka samu ɗaukaka ko na duniya kai kake gani to bezullin yana tare da kaskanci kattu hazi suna daura na juna ka bi a hankali yanzu ba ka kaskanta in kai wasa don ka samu ɗaukaka kar ya ruɗe ka ka riƙa rena mutane yanzu nan sai Allah ya jarabe ka ka dawo kaskantacce sarakuna nawa aka tube su shiga garin da suke mulkin ma yanzu ya fi karfin su baka saba gani ba idon sa biyu dai malam to na dauka ko ka dauka bace yake a na ga taba shi ne na to ana ji da Allah sarakuna nawa ka sani nawa ne ba mu gani ba wadda suna mulki su zo zauna kan tsakiyar kujera duk faɗin nan shi kadai zai zauna duk kuna zube a ƙasa ya dawo shiga garin ma ya fi karfinsa kai da da kai kake zuwa ka zuba a gabansa kai ya wata ko ina a garin shi kuma baya da iko ya shiga garin nawa ka ga irin haka nawa ka ga mutum da kujerar mulki na siyasa ana ture-ture ganinsa ya zo ya shanya ku ku tawala sai ya ga dama can ya ya dan leka kuta tinta window ya ga ya dan tausaya muku ya dan fito wataƙila ya ce muku to zai tafiya ne ma ba da lokacin kawai fitar farko gobe kowa da yake zuciyan ku ya mutu gobe ba kuma ku sake dawowa yadda yake muku nan wata rana ya ga yaya kujera ta tafi kana ji akwai zai dawo mane ka taba ganin wanda ya dawo mulki waye da taba ganin sa an ce akwai wani zamanin da sarakuna wai saboda tsabar zalunci da za da kangarewa ko sarakunan da aka yi in aka yi jariri sai a zuwa yanka musu jariri nan yanka jariri da tare jini sai su shanye ko da yare yanzu ba ana irin wannan kan masu neman duniya suna yi wayan sun shanye sai bokayen su ce musu shekarun da yaron nan da zai yi duk sun dawo cikin naka cikin jikin ka suna yi suna yi wani sarki da ya zo da ta zaluncin irin wannan yayyawa yayyawa sai wani mutum ya lafto laftun raƙuma biyu na ƙusoshi ƙusa da kasani ya yi laftun raƙuma biyu na ƙusa kayan raƙumi biyu ya zai jibga ƙofar gidan sarkin nan ya zo ya ce mai suka gaisa ya ce ya kawo hadiya ne me za a yi da ƙusoshi kuma ya ce a na kama ne ka kashe dukkan duniya sai ka samu tabbata a mulki ya zama ba kowa ka kashe kowa ka sai ka ci gaba da mulki yace in dai ba haka kai ba to wata rana sai ka bar mulkin kai kama ya da ya bashi yace in dai baka kashe dukkan na ta ba ne ka kashe duk duniya saboda ka dawo ma mulkin amma in ba haka kai ba fa to ina ma kashe din cewa lalle sai ka bar mulkin wata rana sai ka bar shi shine malamai suka ce abun mamaki banda wannan abin da ya faru ba abin da ya rage a tarihi a duniya masu tarihin da suka rubuta wannan ba sun ce wannan izinin da ta faru ne kawai kusan da ya kawo da abin da mutumin ya yi kawai ya kawo sunansa ba babu a littattafin tarihi gaba ɗaya an manta da sunan ma babu shi bellantana bellantana abun kawai daidai da ya faru din abun ɗaukan wa'azi kaɗai da ya faru da ya kawo mai ya ce mai in dai ba zai kashe mutane duniya gaba ɗaya ba to wata rana ya bar mulkin shi kadai ya rage a tarihi aka rubuta sunansa ma babu lallantana shi ne ke da goma kenan ba ko sunansa an rasa ba wadda ya za ka je ka binciko a littattafan tarihi ka samu sunan waye yayi wannan abu to bai da goma ma kenan da haka don kaga mutum da ɗaukaka ana ta huta na kaɗawa wal wal bal bal bal bi zullin qattuhazi da kaskanci suke daura da juna suna kafara da kafara da kaskanci kaɗan kiras zai faru kafin ga kawai ya dawo kaskantacce sau nawa ba ku san mutane da da ake kokuwan gani su mai yanzu sun dawo arhabulus ai ba sai amma ba wani sharhin da za a yi wannan karushi kai kanka ka ishi kanka sharhi na san wanda ya kai matsayi na sakataren gwamnati a jihar gombe ne ma wallahi amma ina wucewa a wani gida a nan garin naga ana zaman jira da shi wallahi tallahi ana zaman jira na fitowan wani kuma wani ciyaman nema wannan ido na wannan ya ga wannan shi ma ya zo neman alfurma wanda ya kai matsayin sakataren gwamnati na jiha gaba daya sai da shawarin su ma ake nada ciyamomin ko ba ka bari duk wani wanda ka nada ma san da ka takardar sa na nadin sa a hannunsa shi zai sa komai da komai ba ya dawo ana layi jiran wani ciyaman a nan garin na gani da ido na ina wucewa na ce to kaga duniya ko kannan ma na karanta wannan sanda na suna irin wannan abubuwa da makamantansu suna nan ma irin wannan karatukan ta karanta abubuwan rayuwar kaga mutum yana ta dagawa lokaci ɗaya sai kaga ya dawo ba kawa ba da ba mu da sarki ne a nan gari kafin wannan ina yake to wannan ɗin ma ya mai da hankali ko ko da ke ba dai gashi nan dai kam shi ɗin ma abubuwan sun nuna fara nuna alama inda kwana baya ka har an sanar ma an gama abin nan to ka san da yake Najeriya har yanzu dai fara'inan bai sake ta ba amma dai kam na sani kai zai wuya kai labari a zamanin wannan dan dauran kam a zai wuya kawai dai ya kiwo ne yana kallon su da ba inda ba zai ba zai je ba kai ni na ga muku na kwarai da gaske in kuɗi ne kuma nawa ka ga baka baka gani ba wanda ya tara su har yana ta gaba mujani yana ganin shi kam ai talaka kam wari kake yi da shi hannu wannan ba zai iya baka ba saboda dagawa Allah zai janye yan kwambe su ne dama da an janye shi kenan ka ga da yau kaskantacce ana ture ture da kai wurin bin layi a gaba ne banda ilimi ba abin da yake da daukaka ta har abada har abada in mulki ne mun gani in kuɗi ga zunzurutu ne mun gani in siyasar ce mun gani dan lokacin ba fa da ya dawo kafin a sake dan taimaka mara ya dawo a bashi dan ciyaman shi din ka fi shi kasantuwa Allah sarki ka san dama wai rashin sanin daɗi ma daɗi ne haka wasa suka ce suka ce kuma wallahi gaskiya ne rashin sanin daɗi ma daɗi ne kana lahi Allah in dama baka abin nan baka za baka rewa da kaza malam kullum garin Allah ya waye da kaza kul kake karyawa ka ɗan taɓa daidai kawai kai tura wani su zo su karisa da sauransu ka dawo number seven kullum a hannunka triangle kullum a gabanka da safe a gaye wa izzatu ha bi dullin ka hazi ta tabbata akan ka kai ka na taɓa faɗa wasu ba ni fa da hannu na fa nake yanka wa wani kaji kullum akalla bakwai duk sati duk sati amma wa izzatuha bi zullin katu hadi da tazo ta bi ta kansa wallahi tallahi na ce ma ya an zo layya da yar yake samu irin nyokon din nan ya yanka ta za kam wato a shekara ma wato a gidan daga yankakkiya kan sai dai haihuwa aka yi wanda ake haɗa ko da ƙarya da gaskiya a nemo a wannan tafi ya zama tarihi ba da kullum da ake zuwa kira in zai yi niyat ya bata kan ko da yake shi wanda nake ba da labari shi ya zama wa alkai kwace kuɗin da aka yi mai da girma don ya zama mutumin kirki da kwace da baya gaida mutane masu hada da ya talauce kawai sai ya dawo na mutane man of the people kaza wani Allah ya nufe shi da shiriya sai ya talauta shi wani in Allah ya so ya shiri sai ya talauta shi sai ka yayi hankali ka gari a ce da ba ba wayo sa bane ba dabarar sa bane wani kuma in an talauta shi ne nan ne zai mutunce ya da dan iska fadararre kowa dai Allah ya yake duba yanayinsa wani in Allah ya da sai shiri sai ya bashi kuɗi sai ka gaira ta kira masallacin takas ake takas kowa da yanda Allah ya ga dama zai yi nan wani kuma duk yadda kai da shi batacce ne kawai wani kuma koya za a shirye ne in talaucin ya zo haka zai bar shi in arzikin ya samu ma duk ba zai canja shi ba kala kala haka Allah ya ga dama dama ke mutane inna sa'ayakum la shatta ayyukan ku daban-daban ne kowa da irin nashi kowa da wanda za a haɗa shi da shi ya zama abin da ka dai wa izzatuha daukakan duniya kar ya rude ka domin bi zullin qatuhan suna daura ne da kaskanci za mu tsaya nan ko shine kuma karshen baitin baitukan سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك نستغفرك ونتوب إليك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره، سبحان ربك